ذكر ابن الأنباري الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin babin da ke magana akan ko fasalin da ke matattarin fasullan nan wanda yake kamar bakan damiya na bayani akan sifofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sai imamu qadi iyal ya kice wannan fasalin da kawo fasalin da ke bayani akan gariban kalmomin da suka zo a cikin wancan fasali bakin kalmomi yake fassara mana yanzu waɗanda suka zo a cikin wancan hadisi na hindu dan abi hala da kuma na sayyidina husaini wa zakar ibn al-anbari ibn al-anbari ya ambata annahu ruya sa'il al-atrafi annahu haqiqa shi ruya an ruwaito sa'il al-atrafi mai tsawon a ɗarafin yatsun hannu. Au ƙala ko kuma ya ce sa'inal a ɗarafi bin nuni da nuni. Ƙala ya ce Ibn al'ambari ya ce wahuma da sa'ila da sa'ina. Wato ma'anarsu ɗaya. تبدل اللام من النون أن يبدل اللام إن سائلة من النون دق نوني أكت سائنا إن صحت إن صحت إن صحت الرواية بها إن دي رواية دسائنة تا إن جنتا ثم أنا سبلا دسائل الأطراف دسائن الأطراف ما يسأون ياتون هالنوني
وأما على الرواية الأخرى أما على الرواية الأخرى أما أبسا رواية ديا كاسن رواية أكو قريش سائل الأطراف سائل الأطراف سا... وسائر الأطراف سائر الأطراف شيكما فإشارة إلى فخامة جواره تو أبند أما أنا إشارة شيزوا كور جواره قبل من الله صلى الله تعالى عليه وسلم
كما وقعت مفصلة في الحديث كما وقعت مفصلة في الحديث كما يد تزو مفصلة أبر الربي وأبي بياني كتا كتا في الحديث أتكين حديث ورحب الراحة ديتي كاتن ياتي رحب الراحة من يلوتا فيني أي واسعها أي واسعها من يلوتا فيني النبي صلى الله عليه وسلم wakila aka ce kanna bihi an si'atil ada'i wal judi ya yi kinaya bihi da wannan lafazin an si'atil ada'i daga yalwar baiwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal judi da baiwarsa dai kinaya ce dangane da yawan baiwa da haka sai a ce watan rahbar raha mai yalwar tafi hissan wa ma'ana hissan a gani na ido duk wanda ya gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai san ya gaisa da babban mutum ta tafin shi eh saboda yalwar tafin kuma haka wajen ma'ana mai baiwa ne mai yalwar tafi mai yalwar tafi ne wajen baiwa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'ana kumsan al-akhmusaini don haka yake cewa lahu rahatun law annam ishara judiha alal barri kana al-barru anda min al-bahri manzo Allah na da irin tafi watan ɗaya bisa goman baiwar tafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a zuba ta ga fako tudu tudu inda babu ruwa to inda babu ruwan nan sai ya fi gulabe ruwa sai ya fi gulabe ruwa law anna ishara judiha ala albarri to kana albarru an damin albahri to معنكم سان الأخمسيني أي متجافي أخمس القدمي ميمني سنشن أخمس مدن قرين لن قدمي
وهو الموضوع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم شيني ورند الأرض قصا لا تناله باتا شافشي daga tsakiyar kadami can kasan kadami in mutum ya diba zai ga yana da wani kuloko wanda in ya aje kawashi ga ƙasa wannan kulokon shi in ko ina ya shahi ƙasa to ƙasa ba ta taɓa wannan ɗan kulokon to wannan kulokon annabi sallallahu ta'ala sallam mai tsananin zurhin nan ne fasara ta farko kenan wasu suka ce ma'anarsa mai shafaffen can ƙasan ƙafa ne bai da wannan kulokon ba kwata-kwata sallallahu alaihi wasallam kaga an yi sabani wa masihal qadamaini wa masihal qadamain abin da ake nufi da masihal qadamain mai santsin saman kafa ko mai shafaffen kadami can ƙasa ay amlasahuma shine mai santsin saman kafa don haka yace mhm wa da hadha qala yahu ولذلك saboda haka kale yace yambu anhumal ma'u in ruwa suka zuba kan kadamin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda kadami nan saman kafa sha kadami to idan ruwa suka zuba suna darjewa idan ka san kaga wanda ya shafa mai da kawashi da ruwa ya zo sai ya darje to haka kafa annabi sallallahu alaihi wasallam take
wa fi hadith abi hurairah amma a hadisin Abu Hurairah ta khilafu hadha sabanin wannan fasara Mm.
qala fi idza qala fihi abin da yace fihi cikin sa idza wudi'a bi qadamihi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ƙasa bi kadamihi da kadaminsa gabaki daya
wadi'a bi wadi'a bi kulliha zai taka bi kulliha da dukkan kadamin gaba ɗaya bai da dan wannan kulokan wanda bai taba ƙasa yadda ka san ka aje tahin hannunka ne ga ƙasa ka san ko ina sai ya kama ƙasa to haka ƙasan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine ƙasan kadaminsa laysa lahu akhbas bai ba da akhmasun madankwari kaga ya ce kumsanal akhmusaini shi kuma Abu Hurairah ya ce laysa lahu akhmasun
wa hadha yuwafiqu ma'ana qawl to in an ɗauki wannan magana ta sayyidina Abu Huraira to hada wannan yuwafiq yana daidai da ma'ana qaulihi masihal qadamaini mai shafaffen kadami
wa bihi qalu wa bihi qalu da wannan ne wannan ma'ana ce suka ce summiyal masihu isa ibn maryama aka ambaci sayyidina Isa alaihi salamu Isa dan Maryam da shine da wannan ma'ana ce ake ambace shi almasihu mai shafaffen kadami bai da madankwarin takalmi can ma'ana kulokon nan na kafa na kasa bai da shi ko masihu mai albarka ko masihu wanda in ya shafi cuta sai ta warke da shafashi Eh, da ya shafi cuta da hannun shi mai albarka sai na isa alaihi salamu sai cuta ta warke masihu kenan duk an fassara masihu da shi an tuna alkafi iyali ya kawo maganganu har bambancin masihu kuma a cikin bukhari ma an karanta shi bambancin masihu isa ibn maryam da almasihu dajjal Mhm. to
ay lam yakul lahu akhbas bai da ahmasun waton kwarmi na kafa na kasan kafa
wa qila masihu la lahma alayhi ma wakila aka ce masihun abinda an masihu la lama alaihima babu lama nama alaihima a kansu to shi kuma in an ce wanda bai da nama a saman kafa shi to shi kuma za a samu sabani a wajen shafin alkafain wa hadha aidan yukhalifu qawluhu wa hadha wannan aidan kuma cikin zance khalifu qawluhu shafin alkafain kaga eh kadamai ne wato me me me kauri me naman kadami ne kaga can an ce shafin alkafain nan kuma ya dauke shi masiha don yana kawo fasarori da waɗanda za su zama ba rigima tsakaninsu don ai taɓa ne sai ce wasu malamai sun fassara kaza wasu sun ce kaza to in mun ɗauka kaza ne kuma mun ɗauka kaza ne to za a samu rawar juna can an ce kaza shafinal kaffai ne nan kuma an ce an fassara masihal kadamai ne la lahma alaihi ma to za a samu karo ba kaga sai a ɗauki fassarar da ba za ta kawo karo ba kenan masiha wanda bai da wannan kwarmin na kafa to wa taqallubu wa taqallu'u da yace idza zala zala taqallu'an to me ma'ana taqallu'u rafu ar-rajuli bi quwwati wa raf'ur rijli bi quwwatin watan daukako kafa kafa mutum ya ɗaukaka kafar shi da ƙarfi ya aje ta da ƙarfi to shine watan taqallu'i
wa takaffu wa takafu abinda at-takafu'i al-mayl ila sanan al-mamsha watan atta almailu karkata ila sanan al-mamsha zuwa ga tafarkin nan na matafiya inda zai tafi inda zai aje kafa to sai ya dan rangaza nan in zai aje kafar dama sai ya rangaji nan in zai aje kafar hagu sai ya rangaji nan yana takawa haka yana takawa haka sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine takaffu'i eh almailu ila sanan al-mamsha idza masha takaffa dukkan wanda suka ruwaito wasan sifofi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi wannan bayani wajen tafiya idza masha takaffa
wa qasdihi da kuma nufinsa eh, inda ya tasamma ila sananil mamsha wa qazzi inda ya tasamma
wal hawd wal haunu abinda a haunu wa yamshi hauna da yace arrif wal waqaru arrif tausasawa wal waqaru da cikan natsuwa
wal tariqu wa zari'u da yace zari'ul mishyati al wasilul khatwi watan mai doguwar taka mai fadin taka inda ya aje kafar dama ba na yake aje ta hagu ba akwai tazara akwai fadi tsakani
ay anna mashyahu kana yarfa'u fihi rijlaihi bi sur'atin yana ɗaukaka ma'ana tafiyarsa yana ɗaukaka mashehu sallallahu alaihi wasallam tafiyarsa sallallahu alaihi wasallam kana ya zama yarfa'u fihi rijlaihi rijlaihi yarfa'u fihi rijlaihi bi sur'atin yana ɗaukaka kafafunsa watan da sauri mhm.
wa yafuddu khatwuhu kuma yana miƙe ta ƙashi ba nan dab da inda ya aje kafar dama yake aje ta hagu ba ba dab da nan ba akwai ɗan tazara
khilafa mishyatil muhtasab sabanin tafiyar wanda yake mai takama mai takama in yana tafiya za ka ga bai son ya ware ya yi doguwar taka sai tattakawa a hankali
wa yaqsidu samtahu watan yana nufin samtahu shirinsa eh kawai cinsa
wa kullu zalika bi rifqin wa kullu zalika duk wannan birkin da tausasawa fa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sauri a tafiya kuma tare da tausasawa
wa tatabbutin duna ajalatin eh da tasabbutin da kuma tabbata duna ajalatin ba tare da watan irin gaugawa ba ba yana tafiya kuma bazar bazar bane babu nutsuwa
كما قال كأنما ينحط من سبب kama kala kamar yadda yace ka annama harkatu kamar wanda yake surmuyowa mun sababin daga kan wani tudu kasa wanda yake surmuyowa daga kan tudu bai yadda ya kutto gaba ɗaya sai dai yana yi yana dan cin burki yana yi yana cin burki yana gangarowa yana yi yana cin burki yana gangarowa to haka sai Allah subhanahu wa ta'ala take
وقوله يفتتح الكلام wa qawluhu zancen da yace yaftatihul kalama yana bude zance wa yakatatimuhu kuma yana cika shi ko wa yakatimuhu bi ashdaqihi da dumbarun bakinsa labbansa أي ليس أجفني ainihi a ce saboda ya lo famihi bakinsa
والعرب تتمادوا بهذا wal arabu laraba ta tamadau tana yabo bi haza da yalwar baki
وتزم wata zummu kuma tana zargi tana suka watan bi sigaril fami da kankanta baki eh kankanta baki su abin suka ne abin abin aibatawa ne
وأشاح wa ashahada yace watan watan in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi watan yayi fushi sai aga ya kauda kai mala shine ma'ana ashahada mala wan qabada sai aga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkatar da fuskar shi haka Mhm.
وحب الجمال wa habbil gamami abinda amana habbil gamami da yace watan watan in yayi magana zai bayyanar da wasu haƙora masu haske yadda kasan yayyafin da ke zuba daga sama ko ƙanƙarar da ke zuba daga sama habbul gamami ay albaradu البرد bal- albaradu ƙanƙara haƙora annabi sallallahu alaihi wasallam da kasan ƙanƙara haka suke suna ƙyalli suna haske
وقوله فيرد wa qawluhu fa yaruddu zalika bil khafati to ya gama maganan na hindu da abi hala to ya shiga a cikin watan wancan kuma bayani yace qawluhu zancen sa da yace yaruddu- الرأسة على الآمد yaruddu zalika yana juyadwa zalika wannan bil khafati da kasawa ke bantattu alal ammati abisa wadanda an gama gari
أي جعل من جزء نفسه ai ja'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya daga juz'in da ya keɓance ma kai ne ka san mun wuto ya jazza'a watan shigar shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam gabaki daya ko yinin shi gabaki daya ya kakkasa shi to kashin da ya ban ma kanshin Mhm.
ما يوصل الخاصة إليه wanda khasatu khasawa za su isan mashi da abin da ammawa suke ciki
فتوصل عنه العمد to sai su isan su hasawan nan keɓantattu makusanta kwarai to a lokacin za su isan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam abinda amana suke ci
وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعمد aka ce kuma ma'anarsa ya ji aluminihu lil khasati yana son ya makasawa wannan lokacin na keɓanta da su thumma sannan yubaddiluha fi juz'in akhar bil amma sai ya musanta shi yubdiluha ce ko yubdiluha yubdiluha ya musanya ta fi juz'in akhar a cikin wani juz'in bil ammati watan da ammawa ma'ana su ma sai ba su wannan lokacin daidai wannan lokacin da yake gana da amma sai ranar a ce to ran nan yanzu kowa ma kowa ma duk mai wata gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho irin wannan lokacin
wa yadkhuluna ruwadan zancen sa da yace yadkhuluna za su shiga ruwadan suna mabukata wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ay muhtajina ai mutaji ne lai suna masu bukata gare shi wa dalibina lima indahu kuma suna masu neman abin da ke wajen su sallallahu ta'ala alaihi wasallam
wa la yansalifuna illa an zawaqin to maganar sa da yace wala yansarifuna illa an zawaqin ba za su juya ba su bar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai tare da wani abin da su na wani dandano ko sun ci wani abu ko dabino ne ba a zuwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hito haka nan ba a ci wani abu ba wala yansarifuna illa an zawaqin sai an dan taba wani abu eh ko abin sha ko abinci eh ko na ma'ana ko kuma na haƙiƙa ko kuma duka in suka tahi to annabi sallallahu alaihi wasallam zai karantar da su wani ilimin da ba su da shi ba su dawowa sai suna tare da wani ilimi wanda suka karu da shi wanda kafin su shiga wajen manzo Allah ba su da wannan ilimin kaga illa an zawakin kenan sun samu ɗanɗano wanda ya shafi ilimi kaga na ma'ana kenan ko kuma biyu din duka baki ɗaya su ci abinci su sha abin sha kuma a yi musu guzurin ilimi su hito da shi Mm.
kila an ilmin yata'allamuna kila aka ce an ilimin dangane da ilimi la yansarifuna illa an- an zawaqin ay in illa an ilmin yata'allamuna wanda suka nemi sanin shi
wa yashbihu an yakuna ala zahirihi wa yashbihu yayi kama da an yakuna ala zahirihi absa zahirin sa ay fil galibi mana zahirin sa wal aksari wal aksari wato ay fil galibi wal aksari mafi galibin lokaci mafi yawan lokaci mafi yawan lokaci Mm. sai sun ci abinci sannan su bar wajen annabi sai sun sha abin sha sannan su bar wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wal atadu wal atadu da yace atadu al uddatu ai al uddatu wato tanadi Mm.
والشيخ الحاضر المعبد المعلم mu'addu wa shay'ul hadirul mu'addu abin da yake halartacce wanda aka tanada dama can an yi tsimin shi an tanade shi illa an at- atadin illa an atadin ko illa ala atadin Mm, ko an atadin to shine ash-shay'ul hadirul mu'addu
والمواظرة wal muwazaratu abinda an muwazara المعاونة المعاونة تيمكو شيني كرففا واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
وقوله وقوله لا يوطن الأماكن زنشان زديتي لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه watan annabi sallallahu alaihi wasallam bai rikon wani bigire keɓantacce daban na yin sallar shi ya ware wani wuri daban ya ce nan ne kawai zai sallah to bai haka nan ko ina na yin sallar
وقد ورد ذلك عن- hamma na hayuhu hanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuzgo an haza dangane da mutum ya nace wuri guda ce shi kullum nan yake kuma ba ma mai zama wurin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hakan
مفسرا في غير هذا الحديث abun fassarawa fi gairi hadal hadisi ba a wa- ba a wajen nu- ba wannan a cikin wannan hadisin ba ma wasu hadisai daban
وسابره ma'anar sabarahu da yace أي حبس نفسه ai habasa nafsahu zai daura kanshi alama yuridu sabu- sahibuhu absa abinda wanda ke tare da shi ke so in mutum na son abu ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin mutukar dai abin ba sabon Allah bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai jure zai jure duk yadda yake da damuwa to zai jure kada wancan ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi kyama ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi watan rashin ra'ayi ga wannan abin to manzo Allah zai jure zai daure
ولا تقبل فيه الحرم ma'anar wala tu'banu fihi al-huram ba a mazaunin annabi fada manzo Allah ba a keta alfarma a cikin ta
لا يذ- لا يذكرن لا يذكرن فيه بسوء ba a ambatan sa bisu ba a ambatan su bisu inda wani mummunan ambato ko kadan eh ولا تثنى فلتاته عنه ba a kuma biyantar da falatatuhu suɓul da baka duk wanda ya wuce suɓul da baka a nan gurin to an riga an muce wurin ba ba ba ba a komawa mag- ta kan magana ba a dawo da magana a ita lundatta أي لا يتحدث بها ba ma za a komo ana zance kanta ba Mm.
أي لم تكن balle a zo a wani yayi wata ɓanɓarma a zo a a aza ta ga hoyo ita za a yi ta tattauna a kanta to ba da manzo Allah babu haka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam babu haka
أي لم تكن فيه فلتة babu faltatun suqul da baka fiye a wannan mazaunin وإن كانت من أحد سترت wa in kana min ahadin sutirat in ma an samu wani yayi suqul da baka shine falakat suqul da baka ma'ana mutum yayi wata bambarma ko yayi wata magana da za ta dan bashi ruwa ko mutum yayi wata kashashaba haka magana da bata dace ba da wurin to shine in ma ta yi sutirat za a suturce ta Mm, ba za ta komo abin tattaunawa ba ko alama ويرفضون yarfiduna ma'ana suna taimako yu'inuna يعينون suna taimako
والسخاء abinda an ma'anar sahabu watan manzo Allah ba mai kwakwazo bane ba mai yaya bane ba mai hargagi bane Mm.
الكثير السياج watan mai yawan kara da hargagi eh, da kuwa duk annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka nan Mm.
و- وقوله ولا يقبل الصلاة إلا من مكافي wa qawluhu zancan sa dai ce la yaqbalu sana'a illa min mukafi'in bai karɓar sana'a yabo illa min mukafi'in sai daga wanda yake mukafi'in mai sakawa mai sakawa Mm. kamar mi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wani abu ko an yi masa wani abu sai ya saka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar wannan domin ya karantar da cewa in an yi ma mutum alkhairi shi ko ana son ya rama da alkhairi ko da da kyakkyawan magana ce Mm, to an ba shi ma'anoni da ba aka ce
قيل مقتصد في ثنائه aka ce muqtasidun mai tsakaitawa ne fi sana'ihi cikin yabon shi ومدح wa madhihi da yabon sa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai yabi abu bai kai matuka bai kai matuka cikin yabon Mm.
وقيل إلا من مسلم wakila aka ce illa min muslimin sai daga musulmi shine mukafi'in din
وقيل إلا من مكافئ على يد سبقت aka ce dai sai wanda alam illa min mukafi'in aladin sai daga wanda ya zan ya saka a bisa wata ni'ima sabaqat wadda ta riga minan nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabe masa to in yana ramawa yana yana yana ramawa manzo Allah ya tabe mishi wani alkhairi ya tabe mishi wata ni'ima to ita ce yake kallo yana ta yabo yana ta yabo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai hana shi ba Mm, ba zai hana shi ba
ويستفره
wa yastafizuhu da yace yastafizuhu babu wani abun da zai daga hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi ko jin dadi ko kuma sabanin shi shine tashi hankali natsuwar da aka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita babu tashi hankalin da zai kusar da natsuwar natsuwar da aka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita babu wata ni'ima da da da da, da, da zaci wanda zai kusar da wannan natsuwar Mm.
يستحقه yastahiquhu wato wanda ya cancance ta Mm. yastahiquhu dai yastahiquhu ko yastahiqu yace yastahiqu dauka hankali Mm, yastafizzu ai lafazin yastahiqu ne sai fassara shi da yastahiqu dauka hankali Mm.
وفي لا حديث تخفنك.
آخر في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم Wafi hadisi ara cikin wani hadisi na daban a cikin sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce to yanzu wannan ya kawo shi ba a wai inda aka cikin hadisin da muka wuto ba shi a wani hadisin ne amma tunda yana da alaka kuma shi ma yana da garibin magana da garibin lafazi to sai ya kawo shi منقوص الأجيب manhusul aqibi da aka ce أي قليل لحمها mai karancin naman dudduge ne duddugen shi ba mai irin duddugen nan mai kauri ba ne a ba haka dudduge annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kauri ba da fadi a yana da tsamura haka ma'ana bai da kauri shi duddugen annabi sallallahu alaihi wasallam an san ma'anar dudduge daban kadami daban kadami saman kafa shi a kadami amma yanzu saboda hausan mu sai mu fassara kadami su ake dudduge aqdamu duga dugai amma dudduge daban kadami daban kadami saman kafa nan shine kadami kamar kafa ce haka to wannan shine kadami to amma nan shi adduddugi eh wannan dan kegen na bayan kafa wannan to shine duddugi to shine manqus bai da naman nan gurin
وأدب الأشفار adabul ashfari da aka ce أي طويل ش- طويل شعرها mai tsawon gashin ido ne abinda ashfaratu kaga shafratu wato labba to ashfaru labba amma irin na ido kaga ido yadda yadda baki yake da labba haka su ne suka hada sai a rufe baki haka to haka shi ma ido yana da waɗannan labban waɗanda ake haɗe su haka sai a rufe idon to wannan zagayen shine shafra to ai kaga wurin yana da gashi to wannan gashin da ya zagaye ido to shine shafra to shine ahdaba mai yawan gashin da ya zagaye ido ne ahdabal ashfar ba waga gidan ba ba waga gidan ba wannan dai gashin dai to shine ahdabal ashfar Mm, mu cikin gashin alhamdulillah alhamdulillah